صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقل قول خاتم لما سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر مهدة مشرقي وربي يحق الحق يبطل ضده ولو ساء نور الحق أهل تزندقي صلاة الله ثم تلوه صلاة تمكنا إلى الذكر فهو زبد قد زهزه الله كيده وتبقى منافع الخلائق ترتقي وإن قريشا كذبوه وقاتلوا فمزق سيف الحق أهل تفسئي عليه ترات الله ثم تراه تراتا تمكنها إلى الذكر أبعد جموعا كذبوه وحاربوه أفاد علوم الحق كل مصدق فلوه وآذوه عتوا فلم يزل برفق ولين مرشدا كل موبكي أي ثلاث الله ثم تلوه ثلاثا تمكنا إلى الذكر فيا رب فاسلك بي صراط محمد ويا رب فانصرني على كل مبرق ويا رب حققني وبصر قلوبنا وصحبي وأحبابي وكل موفق أي ثلاث الله ثم تلوه ثلاثا تمكنا إلى الذكر ويا رب حققني وبصر قلوبنا وصحبي وأحبابي وكل موفقي بجاه نبي الحق ثم صحابه عليه صلاة دائما لم تفتقي صلاة الله ثم تراه صلاة تمكنا إلى الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله Allah ya dawo da mu wato cikin wannan karatu na littafin diwani na a maulanmu Shehul Islam Alhaji Ibrahim Inyas alkaulahi a Singali a inda muke cikin wannan harafi na me harafin jin ƙarami ji jimin ko Na'am.
ake faɗa da larabci shi kuma hausawa sai ce jimin ne amma ƙarami to ina muka tsaya to ja mana مسيلمة الكذاب حاول كونه na wato mun fara karatun shi wannan musulmatul kazzabun jiya wato yana daga cikin abin da Shehu Ibrahim ya faɗa masa yace yayi tsattaka baki ko a ce kai zamani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai ba makantar wato zuciya ta same ka ba a ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi annabin Allah ne kuma aka samu shaida na cewa shi annabin Allah ne tun daga kan zatin jikin manzon Allah zatin jikin annabi yadda Allah ya halitta manzon Allah ya nuna maka cewa annabi annabin Allah ne zatin jikinsa kawai ana gane nufina sannan wato ya zo wa da duniya wani abin da wani waninsa bai zo da duniya irin abin ba ana fahimta to amma a samu wani kuma yace shi ma annabin Allah ne to kaga wannan in ba makantar zuciya ba ba abin da zai bada wannan to shi yasa shehu ya kawo maka wato cewa a zamanin manzon Allah an samu wani shi mata shi ma annabin Allah ne shi sai ce musailamatul kazzab musailama mai yawan ƙarya hawala kaunuhu ya yi ƙoƙarin kasancewarsa sharikan lahu fil amri wato abokin tarayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin lamarin annabi na annabta shi ne shehu ya ja wa musailama wannan ya ma wannan raddin ya ce mahabata mashdiki ya ce wannan shi ne tsantsar cika baki idan kana neman cika baki ba abin da ya kai wannan an gane har jiya da baku kisarsa ko kamar jiya mun karanta wannan baitin ai akwai wasu abubuwa da in ya ji labari manzala sallama ya yi ko an sauka masa da aya shi ma sai ta an sauka masa da aya irin wannan kamar irin su an sauka wa da manzala sallama ina ina kal shi ma yana da ina ina kal dinsa alam tara kaifa ma yana da irin alam tara kaifa sa da wal asar ma wato shi da kankansa da kansa dai kawai gane kare yake to shine na'am
wa rabbi yuhiqqul haqqa yubtil diddahu sai dai wa rabbi ubangiji na inda shehul islam yace yuhiqqul haqqa yana tabbatar da gaskiya yubtilu biddahu sannan yana bata kishiyar gaskiya in an ce gaskiya zai kishiyarta ƙarya mana to Allah yana bata ƙarya walau ko da me a halaka zanduki ma'abuta zindiƙiyanci sa'a nura alhaƙi sun ɓata hasken nan na gaskiya to Allah yana tabbatar da wannan gaskiya na'am qad jadda fi tahqiqi da'awahu juhdahu yace a faqad haqiqa shi musulmatul kazzab wato jadda yayi kokari juhdahu matukar kokari a cikin me fi tahqiqi da'awahu a cikin tabbatar da da'awar shi shi ma annabi ne shi ma ya iya kokari duk abin da zai ya tabbata cewa shi annabin shi ma annabin Allah ne to ya iya kar wannan kokarin sai dai me walakin sai rabbi dai ubangiji na galibun wato failai wato shi wato galibun mai rinjaye ne ala kullu failaki akan dukkanin wata rundunar ta yaki ko akan dukkanin wani makareci kaga failaku failaku guda uku ta zo can failaki ta farko shi ya sa mana ita sai muka fassara akan gwanin fasaha harshe nan failaku ta biyu sai muka fassara ta a sadauki nan kuma sai muka fassara ta a me akan makareci to shine larabci yana da yalwa da yawa zaka ga kalma ita tana daukar abubuwa sosai na'am hu zabadun shi musalamatul kazzab kumfa ne qad zahazaha Allahu kaidahu wanda ubangiji ya tafiyar da kaidinsa
wa tabqa manafi'ul khala'iq tartaqi wato amfanin halitta ta zama ta wanzu ana amfanarta to ai wannan sai manzon Allah sai annabin gaskiya shine zai zama ya kawo amfanin da za a tabbata ana amfanin za yadda yana musulmi da kazzabu amma yanzu gashi har yanzu nan ko gobe ko jibi ko gata ko citta har a tashi alkiyama har a shiga aljanna ana am- amfanuwa da maikin Allah na'am
wa inna quraishan kazzabuhu wa qatalu su ma ƙwarai shawa ba a bar su a baya ba wanda suke su dangin manzon Allah ne kazzabuhu sun sarrafanta annabi sallallahu alaihi wa- wa sallama an ce sarrafa kamar a tsare ta mutum to shi ma sun yi wa an- sun sarrafantar da annabi Uhum.
mazfai wa fataluhu kuma sun yaƙi manzon Allah ba su bar shi ba sai da suka fito sai suka yi iyakar kokarin su suka ce duk abin da ya zo da shi kada a yarda da shi farko farkon labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka ne shi yasa kullum duk mutumin da yake maka sharri in kana so wato ka gyara shi kakkai mai sharri duk da alkurani ya zo وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أما أشياء من الله يسي ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ita wannan matar ice ta yau tsohuwa ce sosai ta taho sai manzo Allah ya ganta da kaya aka ya karbi kayan shine wato abinda aka rasa yanzu za ga tsoho da kaya yana tafiya riki-riki ba mai ba mai cewa kawo da kuwa iya mu za su ce gawa na nan ko ba su ce karɓi shi da kashi da kayan haka ne to manzara salama sai karɓi wannan kayan wannan matar sai ta ji daɗi saurayi irin wannan kyakkyawa wanda ya kamata ya yi ya ji kansa a matsayinsa na saurayi wanda Allah ya tara masa dukkanin wata jamalar kyau amma ya ɗauki kayanta suna ta tafiya to da tsoho idan yana da wani abu na da zai baka wanda zai amfanar da kai idan ya samu wata faraga zai baka abin ko da shawara ce sai take ba shi shawara ita tsohuwar ta ce yaro na yaba da hankalinka a kuma wato na yaba da yanayin yadda kake girmama manya saboda haka bara na baka wata shawara ka rike ta za ta yi amfani ita tsohon fa to ina kin ki ce akwai wani saurayi ya fito a nan garin yana nan yana yawo yana cewa shi shi annabin Allah ne sai to shawara ta kaka bi shi ta kaka bi shi sai ba gaskiya yake faɗa ba saboda haka sai da suka zo zai ajiye mata kayanta ajiye tana ta ba shi shawara kan saurayin yadda ya kamata ya saurayin ma da zai gan shi irin ya farki da bige shi sai da suka mai shi ai ni ne wannan saurayin ye yace bare ni ne kai ne wannan saurayin yace yace ce wallahi kai annabin Allah ne an gani to wato daga cikin wasu wato makaribul akhlaq da Allah ya tara wa ma'aikin Allah wato ya daga cikin abin da wasu da yawa daga cikin mushrikai na Qurayshawa ko na duniya masu sallama annabi zaka to da niyyar yakar manzon Allah idan ka zo ka ga shi faɗa maka wata mu'amala daga wannan ni ko masana ko masoyana ba taɓa min irin wannan mu'amala ba. An gani? Yanzu misali kawai, misali nake maka, sai wani abu na rashin jin daɗi ya same ka. Kawai sai a ce, ga ɗan majalisar ka na tarayya ko na jiha, ko gwamnan garinku ko sanata, kawai ya turo wasu mutane su jajanta ma ko su yi maka munna. ya za ka ji wani abin a ranka haka ne sai ka ce ah dama yana sanar da ni yanzu ba magana ake ce ɗauki wani kayan sai baka ba iya wannan abin da ya turo na girmamawa kawai ya sallame ka Allah kuna gane kuwa wannan yana yana daga cikin sunnar annabi ha kawai sai ta tashi ja gaidawa ne wanda suke zuwa zawiya sun sa akwai labaran labaran kankada ya rasu ya yi shuhura sosai wajen lamari kankadan ai ba wai na na kasuwanci ba ne na abu ne ko sai an faɗa to shi ne sai ya haɗu da maulamu shewa Ali Harazim sai ya zama wato kankada maimakon ya zama kankada sai ya zama kan zaki ɗabi'unsa suka gyaru labaran sunansa ɗan ƙulƙul ne da ɗan ƙulƙul sun san shi ya zama cikakken zakiru cikakken bai talatin annabi ran nan yana zaune kawai kankada fa ba za ka ce ga shi razumi ya kama ziyara ƙofar gida iye eh ya rasa mai zai yi kawai shawo kan tsoron gidansu ya ɗauko na shaftaccen da kanka da aka ce ai wani shaftaccen dariyo ya dinga kirari ni ne kaza sai tuno da wai shi irin ya rasa gode da gode da da zai wa Allah saboda haka daga cikin abin da ya kamata wato mu riƙe wato karrama juna da girmama juna yana daga cikin abin da manzon Allah wato ya ɗora mu a kai wasu da yawa daga cikin mushrikai wato suna ganin a can sun riƙa ne kowa ya sallama musu kowa ya bi su ha to yau kuma mun zo ga na ga Bilalu ga Ammaru mi sallah rungume shi ina salamu alaika ya Bilal yana salamu alaika ya wani ina wancan girman nawa to ya hana su da su musulunta to karka kalli wata martaba da Allah ya ba ba rushewa ta ba dagawa ta yi duk sanda ka mu'amal ka mu'amalanci idan ku kalle dai wannan labaran an gane kawai sai gashi shirya ya zo gidansa ya ya kama ya rikice ya kikice a ce kamar shi yau to kaga an ƙara jefa masa wata mu'amala an koya masa wato kaskantar da kansa cikin bin Allah ana fahimta wannan shine kullum na sama idan kallon na ƙasa sai kuma na ƙasa ka girmama na sama bayan da ya ce kuma dan ya sa kuka ce wannan iri na ne ko magana in za ka yi da wanda yake babba idan za ka ce wasu an haba don kana hira da babban mutum suka ce masa haba ko wata magana ya faɗa ka yi so ƙarfafa maka ba haba za ka ce ba ka nemo wata kalmar da ce wannan ka ce la ilaha illallah ai tana kama da haba din haka aka shimfiɗa musulunci an gane to shi ne wannan na'am
Famar zaka sai kula haƙƙi a hal tafassuki.
saboda haka famar zaka sai sai kula haƙi takobin gaskiya famar zaka sai ta kyakke ta a hala tafassuki wato ma'abuta fasikanci ahalin fasikanci mhm
A bada jumu'an kazzabuhu wa harabu.
manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya halaka dandana kazzabuhu wanda suka sarifanta shi me ya sarifanta annabi abinda Allah ya turo shi a ce ƙarya ne to ka za ka haɗu da garari ai ba na bakka ba wato wani bawan Allah ne gashi a doron ƙasa dole kawai sai ka ba Allah a baka misali da yarenka wani bawan Allah na gashi kawai duk- yake ba kuɗi dole su ka karɓa a yau ko kana so ko baka so ko ka karɓa da hankali ko a tara ka ka karɓa wannan bawan Allah maki ne ko masoyi ne an sa za ku bayar ai to abinda manzon Allah yake cewa mu karɓa amfanin za ya fi amfanin kuɗi so miliyan dubu so miliyan dubu so miliyan dubu me yake so ka karɓa zuciyarka ta gane babu wani sarki sai Allah cewa kuma ni annabin Allah ne Kar ka- kar ka bauta wa gunki kar ka bauta wa wani Allah bauta wa Allah abinda kawai manzon Allah Allah ya turo shi shine ma'anar aikin aiki in ka tafi akan wancan layin kana zuwa Allah ba ruwansa da kai babba ka kabe amma da karen da ka ka yadda annabin Allah manzon Allah manzon Allah ne an sallame ka sadaka an halakar da runduna da suka ƙaryata shi Aha.
Wa harabu.
kuma suka yaƙe shi
A fada ulumul haƙƙi.
sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a fada ya bayar da
Ulumul haƙƙi.
wato wato kulla musaddiqin dukkanin mai gaskatawa ya fa'idantar da su ya ba su ulumul haqqi ilimin gaskiya shine sun iya alqur'ani sun iya s- ha- wato sun san hadisin annabi sun san yadda zaka bauta wa Allah ya sun san yadda zaka wato shirya wato zamanka da Allah lafiya Mhm.
qalawhu azawhu alawwan sun ƙi shi dai wa azawhu sun cutar da shi utuwan da shishigi shishigi ne mana amma falam ya zal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba
bi rifqin walinin Murshidan.
kullu mubi yawa murshidan yana shiryar da kullum mubi dukkan wanda ya karkace
bi rifqin da sauki ko taushi walinin kan da sauki na kuma bilinin da taushin hali a dinga bin ka ana wani ka zo ka bi kar ka mutu a haka wallahi za ka kone Allah ba Allah bai tsara a zo duniya a yi masa wannan tsarin ba wani ma ha'a mai kyauta dan fai musulunta kawai na'am ya rabbi saboda haka ya ubangiji na fasluk bi sirata muhammadin abinda nake roƙo ni Ibrahimu ku ji wannan kalmar ka ji ku ji wannan kalmar da shi Ibrahim fa ya rabbi ya ubangiji fasluk bi ka hadar da ni ka shigar da ni tafarkin wani a'a sirata Muhammadin tafarkin annabi Muhammadu sai adalci ba aha
wa ya rabbi ya ubangiji na fansurni ka taimake ni ala kulli mubriki akan dukkanin maki wanda yake mai tsawa wanda zai ganka ya daka tsawa wai kai ba kowa bane ka gane a wanda ai ana alhaji wani ko ranka ya dade sai ganka ta mato wai so ke nuna mutane kai ba kai wannan ne fa da kaga wannan ai dole ne mutsari da ta da shi to a kagan ka kwalama ai ba da matan yake rigima ba mato ka san mato ko in ka ji ba ya ce wa namiji mato wato mutumin da aka fi ‘ya'ya mata da yawa a samansa sai shi da kawai ya zama mato Eh, ko kuma mace Na'am.
wa ya rabbi Ya Ubangiji na, haqiqni wato ka tabbatar da ni, wa bassir kuma ka qulubana gane da zukatanmu,
wa sahabi da sahabbaina, wa ahbabi da masoyana, wa kullu muwaffaq da dukkanin wanda ya dace da bin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama.
bijahi nabiyil haqq Allah ka thumma mana wannan sahabihi abin da muka roƙa muna roƙonka Allah kai mana shi saboda albarkacin annabin gaskiya raddi wa musalimatul kazzab
thumma sahabihi sannan sahabban an- annabi sallallahu alaihi wa wa sallam alayhi salatun da'iman lam tufatta wato salati ya tabbata ga annabi Muhammadu wannan sai kun tashi shi. Shirin. Na'am.
alayhi Me- Yawwa. Kace ne?
alayhi salatun Salati ya tabbata ga manzon Allah da'iman a dawwame lam tufattaqi salatin da ba a buɗe salatin an gane me a ciki ba. An gane ba? Yanzu kaga akwai sal- akwai misali salatan da an riga an buɗe su an san martabar da take cikin salatin. An gane. Akwai sa- salatin kuma da ba buɗe shi ba. Kamar kamar kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wato ad- ad- adadal awraq a ganye kenan ko Allah ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati adadin ganyaye to akwai mala'ika wanda ke shi wakilin ganye ne in ka tambaye shi nawa ne ganye zai faɗa to balle Allah shikenan za ki riga ka ce Allah ya annabi salati adadin ganye dama nan kawa za yi to shikenan an sani idan ka ce ayo annabi sallallahu alaihi wasallam salati adadin yashi ko rairayin duniya ko tsakon kwani akwai duk mala'iku sun san wannan ana ganewa to amma idan ka ce Allah ya yi wa annabi salatin da ba a buɗe shi ba kamar me ba a faɗa ce adadi kaza kaza ba an gane kuwa kamar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ai da faffan salati ne ba wanda ya san shi shi ne wasu suke tawaye gauran salati ka zama ana gauran salati gauran da ba aura masa auren wani arabi ba na ce salati goma ga annabi sai mutum ke ta alawa salati ibn musallim wai a ransa ya to dai kai tunda haka kaji tunda ai- ai goro ne to yanzu kai ka daura masa aure da daya to sai da kan sai kai goma to shi kenan goma kai ko ai- ko da- kai za ka sama me yake- me yake nufi da da gauran salati ba ma to ga abin da ake nufi kenan wai abin da ba shi da adadin wani a bakin sa kaga akwai al- alama sallallahu alaihi wasallam Muhammadu a daramatul ilmi lillahi akwai a- a- annabiyul ummi akwai duka sunan ko satil fati misali kaga wato ita ba gwauruwa ba ce an ɗaura mata aure ab- da abin da aka ɗaura mata auren da yake yake da ƙarfi Sa- sadakin ya fi kowane salati sadaki yawa kuma ina ga mutane fa kar ka ce salatul fati ta imtidaniya ce ka cuci kanka kai kawai kai ko kana tijaniya ko baka tijaniya salatul fati kana ciki kai ma saboda salatin annab annabi ne amma nan sai aka keɓance su da aka keɓance tijaniya da- da ita saboda shau tijani an gane amma asalin salatin ba ma na shurjani bane yi wani ana ce masa ko ko kudul bakari ne na jin kamar sa- salatin nasa ne shi ya ya shiga halwa ya ce Allah ya bashi asalin salatin na sayyidina Ali ne amma yana da tsayi yana nan amma shi shi wannan a shi kudul bakari shine wanda ya shiga halwa ya ce yana so Allah ya bashi salatin da ba wani salati da ya kai shi martaba da daraja kaga shi ya riga shi da zuwa ma kaga an sake kenan kaga ba nan tijanne bane ana fahimta kuwa karkace wani satin anan tijaniya ne kai inkari shi inkari ciwo ne ka amfani kanka ga malam kada kana ta kewaye a cikin hijabi a ce Allah ya wa annabi salati gwargwadon adadin an cin kaɗai za a yi ma goma in kai goma za a yi ɗari ko in kai ɗari za a yi ma dubu to a idan kai dubu malamai suka suka- suka ce hu- a- a, kamar yadda farashin yake za ka shiga aljanna kai da manzan Allah in kai dubu ita ruwayar ru- ruwayar Buk- uh, ruwayar bukari inda ta tsaya in kai daya zai ma goma in kai goma zai ma ɗari ko idan kai ɗari zai ma dubu to misali kaga ninkawa yake ko to wannan sai ka ce Allah ya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati gwargwadon kadarin annabi Muhammadu da miƙidarinsa a wajen Allah to idan za a yi maka salati nawa za a ma to sai ka ce wannan na wasu mutane da kai ba za ka yi ba wannan zuciyarka ba ta ba ta ma adalci ba ai ko ko na ba guje ne wannan salatin ba na musulmi dan uwanka ba to bai kamata ka bar shi kadai ya dinga wannan wannan salatin ba kai ma ka shiga ciki kai yanzu misali waya da muke amfani da ita musulmai ne suka yi da mun ce ba ruwanmu da ita ai kafarai ne to da waya ba kama ba ne ba to da muna baya yanzu duk wayannan abubuwan da aka kawo misali kamar na dabikin qur'ani da dabikin waye duka da mun ce sai mun rubuta namu za mu yi amfani da shi yadda muka yawan nan ba mu da tsarin haihuwa kowa kawai ta haihu a ta gwaye ne ta ƙara haihuwa ba ruwanka da karatunta ba ruwan ba ruwan ka samu wani hadisi ka maka ka makale wai annabi ya ce mai aure ma hayafa ya alfari da wurana da sai kawai na ta haihuwa ko da shirki mun ma kasa gane me ake nufi ka haifi ya ɗari za ka iya biya goma makaranta za ka iya ɗaukar nauyinsu ka haifi abin da za ka iya tarbiyyantar da su malam zo kai da ka ji abu a hanya ka san ai saboda shi ita yi waya ko wani abubuwa ka gane dai yauwa to ya amma yanzu ai gashi nan ka haihu dan ce ka kayu yanzu ka ka gane jan hadisin ne da ta ake folio da aka kata an kata ne dan a rage yawan mu ko kai baka san haka ba ko ba faɗa yanzu folio ta gaske ma ke zuwa ba da kuɗi a yi dan ka dan maragun a dinga dan fahimtar abubuwa ana shiga zamani ana gane me zamani yake ciki ka iya tarbiyyantar da ɗanka ka ba shi ilimi na zamani ka ba shi ilimi na addini ka tarbiyyantar da shi ya fahimci kansa ina da ka ina yake a ina ke na da shi ko da guda uku ne ka je wa da manzon Allah shi wayannan sun iya komai ya fi kaje da 'yan daba guda miliyan ɗaya. Yake ƙauri, ana mane ne. Na'am.
harfin dali
An gama? To kace.
دعاني من سلمى وليلى وقللا تذكر ربات الغدائر مسدلا لذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم إذ كان فرعا مؤصلا ترات الله ثم ضربوا تراتا تمكنا إلى الذكر والدين لذكر الذي لم يذكر الحق غيره مدى الدهر والأيام خير من أرسلا لذكر الذي تعرف آدي هزة لدى ذكره والقلب صار مقتلا ترات الله ثم ضربوا تراتا تمكنا إلى الذكر والدين لذكر الذي تعرف آدي هزة لدى ذكره والقلب صار مقتلا لذكر الذي داب الجنان بنشره ومنه ضياء البر برا مكملا صلاة الله ثم صلاه صلاة تغشنا إلى الذكر والدين
Kace me?
حرف الدال Na'am.
الآنية من سلمى وليلى وقللا تذكر ربات الغدائر المسدلة Wato a cikin wato larabawa akwai abin da suke da shi na soyayya wanda suke shuhura da shi. An yi wani zamani da aka yi wata mata ana, ana kiranta Laila, akwai ta kuma sunanta Maila. An gani, ai har akwai majanunin Laila ko? akwai farta na ma a cikin matan suna da yawa wanda ita wannan lailan saboda kyanta idan kai al'ada ka yar ɗauka ake a ɗau- ɗaure abin al'adar a sa a kasuwa don a ciniki ita ce layar da manzala ya ya hana irin layoyin aka samu kyakkyawan mace in ta yi al'ada to wannan jinin al'ada sai a naɗe shi sai ka ajiye a kasuwa zaka jama'a suna suna suna ta zuwa sai sun canfa wannan an gane da akwai lelar akwai fartana ita ita fartana wato ita ma ta yi tashi akwai duk isa da malamai suke bayarwa ta farta lela ko fartana akan lela ya faru ko ko akan fartana ya ya faru Allahu alam amma dai ta faru ko majanun lailan ne ko shi saurayin fartana ne yana tafiya akan dokinsa a cikin sahara eh, raƙumi ne sai ga wani kare saboda masifar soyayya da yake wa fartanar ko shi majaluna yake wa delar sai ya kama wannan raƙum eh, karen ya ajiye shi ya dinga shafa shi ya soke mara raƙuminsa ya ɗebo abin ruwan tumbin raƙumi da yake- inda yake ajiyar ruwa ya ba shi sha ya dinga kuma yanka masa nama yana ci bayan ya gama ya kwashi kayayyakinsa da yake suka kara kuma ya ɗora ka ya gaba aka ce a yaya kai da kake tafiya akan raƙumi a sahara kawai ka gara kare ka soke shi raƙumin ka- ka dinga bashi naman sa yana ce ce, ai gani na yana kama da kannukan gar- yana kama da kannukan garin su da yana wani illela ya gani ya zai da Allah kuna ganewa me yasa na kama na wannan kisa to kaga ita wannan lelan kaga masoyanta masoya ne da Allah kuna ganewa kuwa ita wannan lelan kaga masoyanta masoya ne to shine shi ce da aniya min salma wa laila yake kai kyale ni da ambatan wata da laila da masoyanta da salmar ita ma da tarkatansu ya ce wa ƙallilan ka karanta mu ka zakkura rabbatil gada'i mata mabota zankwaye musjala ga baki ɗinsu duka ya tarkata lela ko da muƙaminta da kyanta da fartana da muƙaminta da kyanta da salma da muƙaminta da kyanta ya tattara duka yayi watsi da su saboda me
da zikirin lazi min zikirhi ti ba qablahu
ga dalili abin da ya sa na karkata sun disho Ibrahim kamar an tambaye shi ne me yasa ka karkata suka kawadar da su yace li zikirin lazi saboda ambatan wanda min zikirhi da ambatansa ne fi ba qablahu ala adami aka karɓi tuban annabi adamu wanda ya zo gabaninsa to ita ita salama dan dan tuban aka tuban aka aka aka tuban wa aka karɓa dan salama ko dan laila to shi wannan masoyin nawa wanda ya zama dukkanin uban dan adam na duniya gaba ɗaya da kowa ma inda dan adam ne kai annabi adamu ne babanka haka ne kuma ya zama ɗaya ne daga cikin annabawan Allah kuma shi aka fara halitta a zatin dan adam haka ne ko to saboda tare da wannan martaba da ya samu a wajen Allah ya yi wa Allah laifi Allah ya ce ya fi shida annabi Adamu da ya leƙa ya leƙa duk ta ƙofar da zai bi shirya da Allah ya rasa ƙofar sai ya biyo ta ƙofar wannan masoya na shi Ibrahim ya ce Adamu waya sanar da shi waya sanar da kai ya ce ai tun da ka lalace ne na ga sunansa da ka haɗe na san yana gabana ya ce ba da shi ba wala da ban halicce ta ba to saboda shi na kyale ambatan salma da lela to sai ka duba kai yau mai salma kai mai lelarka to ka fifita annaba kansu Allah ana gane ba yanzu mun tambaye ka mai salma yau mai menene salma da koma dai wace ce me ne yau amsa kai kuɗi to bari ku jin ba ku shaida duk mutumin da yake Kano ni na yi masa shaida yana son manzan Allah fiye da kuɗi. Ba ku misali, yanzu idan aka ce za a ɗauki duniya da lahira, kuɗin duniya duka, duka kuɗin duniya za a ɗauki shi za a baka, za ka ba da musuluncinka da imaninka, za ka bayar? za ka bayar? To, in har ba za ka ba da imanin kautu ba za ka iya ba da manzan Allah ba. Na tabbatar duk mutumin karo yana kan wannan hanyar. To, saboda haka mu ma insha Allah mun timuwa. An gane? A duk wannan san kuɗin da muke wala baki ne. Kuma dole sai an yi ne, sai an faɗa. yanzu baka da lafiya ko shi kenan ake baka da lafiya suka ki faɗa baka da lafiya mana ina yi magani baka to amma rashin lafiyar ya raba ka daga imanin ka ne kace
iz kana far'an yayin da manzon Allah ya zama shi reshe ne na annabi Adamu amma mu'assala fa a cikin asalin annabi Adamu wani mawaki yana faɗa ko Malam Ibrahim Kaulayi ne a wata waƙasa ina Malam Adamu sa ba malam so malam saurayi ne ko wata waƙa da ta ya kai libariya babu kamar ka cikin halitta malam ibrahim saurayi ne yake cewa kai ne ka zama ɗa ga adamu da ta juye kuma ka zama uban annabi adamu a cikin waƙan ne to kuma haka ne na'am لذكر الذي لم يذكر الحق غيره so yake gaya maka abin da sa ya wada da duniya da lahira ai salamar duniya ce fartana duniya lahira ce saboda me da zikirin ladi saboda ambatan wanda gairuhu waninsa lam yazkuru al-haqa bi ambaci gaskiya ba An- shi kadai ne ya ambaci Allah Mhm.
مدى الدهر tsawon zamani والأيام da kuma tsawon kwa- ranaku
خير من kai نرسل annabi shine kayan abin aikowa shine kayan wanda Allah ya aiko Mhm.
لذكر الذي wai san so yake ji- ya maka yake dai abin da sai wada da wayancan saboda ambaton wanda تعروف آديه هزة zuciyata take raurawa idan an an an an, an kira sunan sunansa sai zuciyata ta ɗibo ta ta ta rikifi
لدى ذكره a wajen ambatansa ne والقلب صار مقتلا zuciyata ta ta zamo a bar kashewa da soyayyarsa Ahan.
لذكر الذي duk dai saboda ambatan wanda طاب الجنان بنشره aljanna ce daɗi da ƙanshinsa manzan Allah ba a ɓare kuwa aljanna da da manzan Allah ce ado ɓare kuwa eh shi ne adan aljanna abin da sa kaga kowa yana son aljanna saboda hasken annabi ne da ƙanshin annabi a ciki kuma Allah zai bayyana da wata martaba ta annabi a aljanna wadda bai bayyana da ita a nan ba. To shi sa aljannar ta zama kowa yana da bugunta, musamman su sufaye. Na'am, ومنه ضياء البدر daga, daga gare shi ne hasken wata ya fita, بدرا shi مكملا kuma shi ne wata wanda yake cikakken bai- bai bai fita a cikin kowa ba. Yawa. Hasken wata daga, daga manzon Allah yake. Ana ji na kuwa. Amma shi kuma babu wani haske inda shi kuma wato ya zama wato hasken wata da- daga manzan Allah ke da shi kuma cikakken wata ne hasken wata baya haska hasken manzan Allah kamar da rana ba ta haska shi kisa ba baya inuwa shi in akwai hasken za Allah ne ana gane kuwa kuma ana jin daɗi na'am shi yasa wato wani daga cikin rikakkun waliyan Kano yake masa waka yake cewa kafi rana kafi wata yace kafi taurarin halaki waye wannan wakar Shoman Nasir Kabara yace kafi rana kafi wata kafi taurarin falaki wane su kace
فلولاه لا تلقي ليعدا فإنه لبذرة هذا الكون إذ كان مرسلا ولولاه لا أرضى حياتي بلحظة فحي بغير المصطفى البدر أهملا صلاة الله لا تنتهكنا إلى الذكر الذي ومن بصفات المصطفى آل كله حياة وموتا نال عزا مبدلا مآثر خير الخلق غير محصر فقل فيه ما قد شئت عبدا مفضلا صلاة الله ثم صلاه صلاة تنتهكنا إلى الذكر الذي فيا رب فاجعلني لديه مقربا وصحبي وأحبابي ومن كان موصلا وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الآباد سيبا مرسلا الله ثم صلاه صلاة تنتهكنا إلى الذكر وله الدين na'am
ولولاه لا تلفي ليادا
ku ji wannan baitin na Shubrayim yace falawlahu ba dan annabi Muhammadu ba an gane yace la tulfi layadan ba za ka taba samun wani abu in an ce la la tulfi ba za ka taba samun wani ba nafin ko mutum ko a'a ko ma menene ba dan manzan manzan Allah ba in dai halitta ce ba za ka same ta ba ko mala'ika, ko aljani ko rauhani, ko ruwa, ko iska, ko daɗi, ko zafi, ko sama, ko ƙasa, ko gabas, ko yamma, ko kudu, ko arewa, ko kiyashi, ko tururuwa, ana gane kuwa ko ma menene falawalahu ba dan annabi Muhammadu ba la tulfi la yadan ba za ka taɓa samun komai ba ko me fa fa innahu yadda lamarin da sha'anin yake la fadratu hazal kauni annabi shine irin dukkanin kasantattu hazan ka kamar ka je ka dau iri kai ka gona ka je ka shuka idan baka shuka irin ba za ka wani abu zai zai fito ne a wajen kai amma ba ku gane ba kamar ka dauki iri ka je gona idan baka yi shukan ba wannan abin zai zai fito to da ba dan manzon Allah ba babu wani abu da zai kasance kome ana gane ku lafazartu hazal kauni shine irin dukkanin kasantattu kuma iz kana mursala saboda gata kuma da Allah ya yi mana sai zama annabi ne Allah kuma sai zama shi ne aka aiko mana shine shine irinka kuma shine takinka kuma shi zai noman kuma shi zai firin kuma ya neman tuna mai na eh saboda tsabar gata da annabi da Allah yau manzon Allah da kuma gata da Allah ya mana ka san wato ceton annabi haƙun ne ka zan wani wani daƙiƙi asirfirla wani wanda bai gane ba an ce wai ba ba abin ba wanda zai bayar bayan manzon Allah wai sai in kai Allah ya tara dukkanin arwahu ba jiki ba ruhi duka ba zo nan ba sannan Allah sai kalli ruhunan duka sai ce musu alasu bi rabbikum ana gane ku alasu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku kowa ya shiru kowa ya shiru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi shi kadai yace bala so da me ba wani ruhi da ya san me zaga ya Allah babu wanda ya san fara zaga ya Allah wannan tun a tun cetan farko kenan da annabi ya yi shiru Allah zai mutsuke wannan ruhunan ne tun da su ai wasu amfani to shine cetan da annabi ya fare wa kowa to ba a bashi ba nan sai da manzo Allah ya ce bala sannan rikakkun akabir annabawa ulul azm suka ce bala su ma da mursalai suka ji wannan sun ce bala kuma mursalai suka ce bala sauran annabawa sai su ma bala har haka haka haka haka haka haka haka zo kan yan kutuku ba mu ko ya ce bala bala ka dauka a bakin annaba ka sai ya ga Allah to wannan shine sallallahu alaihi wasallama kace walau lahu shi ce ba dan manzon Allah ba
la arda hayati bil hazatin duk wani makin shi bara mai ji wannan kalmar wanda yake cewa shi bara wai wani ne wai shari'in tarin a ce shi bara masoyin annabi ne ya Allah jama bara can biyu ka san misali nake nake buga misali da kuɗi kowa ya sani yanzu akwai wanda kake wa inkari yana son kuɗi sai a ce yau ga malam abba yana yi wa mansisa inkari an yi mansisa fa yana son kuɗi sai mansisa sai sai ya ji wannan labarin me ce ma an ya kai musu yin ne to ai a wannan wannan mufassalan abin ba a bukatar tafsiri a ciki aji ne da kowa ya shiga kawai ina son kuɗi kana so kana so kina so yana so balle annabi Muhammadu kana bahaushe dan Kano wai ka dinga cewa kana inkarin wai wani wai wai ba masa annabi bane to kai ne masa annabi kenan to kai me shi da ka cewa kai masa annabi ne tukunna kai za ka ce inkarin soyayyar wani me ka taba yi da za mu ce wannan abun naka na masoya annabi ne to shi bara ya ce walau lahu ba dan ba dan manzon Allah ba la arda hayati ni Ibrahim wallahi ba zan taɓa yadda da rayuwata ba a ban zargi ce ana gane kuwa walau lahu ba dan annabi Muhammadu ba la arda hayati ba dan taɓa yadda da rayuwata ba yace fa hayyun yace kaga rayuwa lahazatin
kace bilahazatin a kana ya bila da tin eh ka dawo ba walau lahu la arda hayati ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba dan taɓa yadda da- da rayuwata ba Aha.
bilahazatin da zai kiftawar ido da zai kiftawa ba dan taɓa yadda da rayuwata ba Aha.
fahayyun yace kaga rayuwa bi ghairi al-mustafa al-badri ba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda- wanda cikakken wata karayi ba a bashi wannan rayuwa ga ko ta dace umila a bayarwa ce na
wa man bi sifatil mustafa ala kullahu wa man bi sifatil mustafa wa man ala kullahu wanda ya mai daga baki ɗayan kulliyar rayuwarsa bi sifatil mustafa bisa bin ɗabi'o'in manzon Allah kana koyi ya annabi yayi me yace ayi me yace a bari a ina yake da kai Ka- kana ma haka to wannan mutumin ya masa kowaye nala izzan ya samu girma kuma mu battala abin girmamawa hayatan yana raye halin kasar hal ne halin kasancewa sai yana raye wa mota da bayan ya mutu yanzu shi misali gashi baya nan wannan abin da girman ya samu ko bai samu ba to yanzu kai muke jira shi dai ya fita shi dai gashi ya fita ko to shora kai magani ya fi shekara ɗari da wani abu tsakanin rayuwarsa da mutuwarsa ko amma kullum kamar yana kamar ko yana nan ba za a yi masa haka ba me yasa wa man bi sifatil mustafa ala kullahu hayatan wa mautan nala izzan mubaddala na'am ma'asiru khairil khaliqi ghairu muhassari yace ka ga ɗabi'o'in manzon Allah in zan ta baka labarin su in ce manzon Allah ga yadda yake ga yadda yake to in dai ɗabi'a ce da girma da martaba ta annabi ghairu muhassarin ba ba a ba tattarawa ba ce ba kisan tattara ta ba
qul fihi ma qad shi'ta abin da nake so da kai in za ka yi yaban annabi sallallahu alaihi wa- wa sallama fa qul ka faɗi ma ƙarshi ita abin da ka so na daraja da martaba da girmamawa amma na ka bara in za ka kira yi wa annabi me za ka ce maza abdan ke ne bayan Allah ne faddala kuma da fifitawa shi Ibrahim ne yake maka togaciya kai ne ban annabi kada garin kwarzazan ka cewa annabi Allah kaka Allah alaka shi shi Ibrahim da annabi amma yake ce maka bawan Allah ne ya kuma wani banza sai ce shi Ibrahim Allah ne wai sai ka rage shi Ibrahim ba za ka gane ba ka duba faƙul ma ƙarshi ta fi amma abdan duk abin da za ka bada kan manzo Allah ka sani abdan bawan Allah ne sai dai a cikin bayan Allah mufaddala Allah ya fifita shi akan kowa to dan yanzu wani ya zo ya ce maka shewa dan Allah ne kawai sai ka ce ya ya ka ji ayi suna ce ai Allah ne wa to shi kuma ga abin da ya faɗa maka ya annabi ma to wa ya kai dadda da shi wancan ba ma kusa ko shubaran Allah kuna gane ya kuwa shi ne magana fa shi yasa karka kalli mutum kai masa hukunci ka je ka duba me ya rubuta shi me ya rubuta ka san wato mutane ba sa ganewa suna da aljanu ba a je a ne a ne masu rukiya su ku yi- ku yi su yi maka rukiya in ga gasara ta dame ka a rukiya ko ba su ne ga ya dame ka a je ma rukiya wallahi ba maki wannan jin da yake zungura gun wallahi Allah ko to balle hasada ka san kowane kowane zan zan yi wannan karatun ai kowane family da kake kallon su akwai wani jini da yake damun su kuma shi yake kare family sakat eh ga eh ga kalli family ga duk ga sun tafafu wara banda hasara ba kuma cikin su ga abin da shi ba ran fa yace annabi ma yace kar ka kira shi Allah ka kira shi abdan mufaddala bawan Allah na abin fifitawa haka ne kuma shi ne sunan da annabi shi ma yake yake so ka kira shi da shi Abdullahi kuma in Allah zai zai kira manzo Allah da abdi shi kiransa subhana allazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram tabaraka allazi nazala al-furqana alawa ala abdihi ana gane kuwa to saboda haka shine wannan ya rage naka mun faɗa maka aha lokaci yayi ana kaza
ma'ashiru khairul khalq
to ɗaya zaka ja kawai
fa ya rabbi ya ubangiji faj'alni ya ubangiji ka sanya ni ladaihi muqarraban muqarraban ladaihi zama makusancin manzon Allah to bara da yake roƙo ce Allah ka sanya ni na zama makusanci ga manzon Allah ahan wa sahbi kuma wannan kusanci da annabin ka sa ta bayyana wa ahbabi da kuma masoyana wa man kana musala da dukkanin wanda yake abin sadarwa ne da mu inda ya zo gun mutu Allah tare shi da annabi shi ma alhamdulillah sakara da kai Allah sakara alheri Allah ya ji kamala Allah ya kara jara